بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم دمتي أتكل التافن تذكرة المتعلمين لنؤوس العلماء الربانيين littafi wallafar ustadu doktor muhammad sani umar musa rijiyar lemo hafizahullahu ta'ala wanda muke karantawa mako-mako a wannan hantsi yau muna asabat uku ga watan almuharram shekarar hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida da biyar ashirin da biyar idan ba ku manta ba da malam ya kawo mana siffar malamai na Allah siffar tawalu'u to sai kuma yake kawo mana waɗansu halaye da suke warware tawalu wadda matuƙar mutum yana siffantuwa da wannan hali to ba zai samu tabbaci da tawalu domin ba za su haɗu ba tsakanin wannan hali da tawalu daga cikin wannan halin daga cikin wannan halaye da malin yake kawowa kuma kuma ta ba mun yi mala ya kawo mana wato kwaɗayin kwaɗayin wucewa gaba kankamba da karambani a harkar neman ilimi bayan nan sai malam ya kawo mana kuri kuri da cika baki shine kasratul da'awi al-farida kuri da cika baki wannan ma ya ci karo da tawalu to sai ina jin mun gama za mu tashi a na uku ne ko at-tasarru'u fi isdaril fatawa haka ne a a nan ce aka yi kuskure na uku ne gashi nan ai ai mun yi na farko alhisu ala sadara ko karambani da kankan ba sai kuma kasratu da'awi alfariza cika baki da da abinan da kuri sai kuma yanzu na uku at-tasarru'u fi isdaril fatawa gaggawar fitar da fatawa gaggawar fitar da yin fatawa wannan ma yana kore tawalu a tasarwa yana nufin gaggawa al'ajala al'istijar da an tambayi mutum da ba wani nutsuwa ba wani nazari wala Allah tambayar ma bai gama fahimtar ta ba kawai sai ya bada fatawa ko kuma an tambayi mutum ba shi kadai bane a wajen ba shi kadai ya sani ba amma shi ne wanda zai gagara ce a ai wannan abu mai sauki sai ya bada fatawa to duka yana cikin gaggawar ba da fatawa ko kuma mutum ya ba da fatawa a kan manya-manyan matsaloli da suka gajiyar da malamai shi kuma yana ganin su masu sauƙi yana ganin su masu sauƙi to haka ne ba haushe ce ƙaramin sani hukumi من آثار عدم التواضع في العلم لدى بعض المنتسبين إلى العلم daga cikin wato alamomi na rashin tawalu'u fil ilmi a cikin ilimi lada ba'dul muntasibina ila ilmi a wajen wasu masu danganta kansu zuwa ga ilimi akwai at-tasarru'u gaggawa wal ijalu duk ɗaya ne fi isdaril fatawa wajen fitar da wajen ba da fatawa al'ilmiya ta ilimi fi umurin kibar cikin al'amura masu girma cikin al'amura masu girma kana ji matsalar tana gajiyar da malamai amma kai ka zo ka zauna ka ce za ka ba da fatawa a kai ko kuma waɗansu al'amura almasa'il almuzlahimma matsaloli waɗanda suke wato masu haɗari a cikin al'umma ko wasu almustajiddat sabon abubuwa da suka ɓullo sai ga mutum ya kafa kansa kamara ko kuma yana da darasi a masallaci kamar Allah Allah yake dama ya yi magana a kan abu. A mu ta Najeriya za ka ga manyan malamanmu sun yi magana a kan abu, ko ɗaya daga cikinsu ya yi magana a kan abu da yake faruwa a sha'anin addini ko sha'anin siyasa ko sha'anin kaza, sai wani shi ma kawai sai kafa kamara sai ka ji shi yana fashin baki, yana ƙarin bayani. wannan tasarru'i ne tasarru'i ne tana da haɗari wa adamu tarayyufi wal inzibati fiha da kuma rashin wato rashin at-tarayyus at-ta'anni at-ta'anni wa tamahhul rashin sannu-sannu rashin sannu-sannu da kuma kiyayewa fiha a cikin wannan matsala wa hada khilafu hadil ulama'ir rabbaniyyin wannan sabanin malamai sabanin shiriyar malamai ne na gari yaqulu abu abdullahi muhammad ibn al-munkadir malam muhammad ibn al-munkadir yana cewa al'alimu bayna Allah ta'ala wa khalqihi falyanzur kayfa yadkhulu alayhi al'alimu masani bayna Allah ta'ala wa khalqihi yana tsakanin Allah ne da halittunsa malami yana tsakanin Allah ne da halittunsa falyanzur kayfa yadkhulu alayhi don haka sai ya mai da hankali ya lura ta yadda zai shiga musu yadda za ka shiga wa Allah yadda za ka shiga wa halittun Allah babu wani abu a tsakani kai ne a tsakanin tsakanin Allah da bayin Allah shi ne ma'anar littafin ibn qayyim Allah ya masa rahama a abinan i'lamul muwaqqi'in i'lam al muwaqqi'in 'an rabbil alamin i'lam shine sanar i'lamul muwaqqi'in sanar shaida masu rattaba hannu jan hankali nusar da masu rattaba hannu an rabbil alamin madadin ubangiji su ne malamai a sanashe su a ja hankalinsu a nuna musu matsayinsu to duk wanda yake harkar malinta to sun cewa shine a tsakani yanzu ya rage ko ya taka tsantsan ko ya garaje wa khatarul mufti a'zamu min khataril qadi hatsarin mai fatawa ya fi girma sama da hatsarin alƙali li'anna fatawahu shari'atun 'ammatun tata'allaqu bil mustafti wa ghayrihi saboda fatawarsa shari'a ce gamammiya da take da alaƙa da mai tambayar da waninsa in an maka tambaya ka ba da amsa a abral iza'a aw tilfaz aw facebook aw whatsapp aw sa'ir wasa'il al-i'lam wa tawasul fa ajabta 'an as-su'al fa inna ijabataka lis-su'al la yata'allaqu bil mustafti فحق ولا ينحصر عليه فحق بل يستفيد منها جل كثير لا تعرف لهم عددا amma alƙali idan ya yi hukunci wa miji da mata ya kashe auren iya hukuncinsa su ya sha kawai ya kashe auren ladi da ado bas amma sauran masu aure bai kashe aurensu ba kuma mutuwar wannan auren bai kashe na sauran ba kuma dalilin da ya kashe wannan auren idan yana faruwa a wani gidan ma to, to ba zai zama daga mutuwar wannan auren wancan ma ya mutu ba ba kamar fatawa ba بخلاف القاضي سابان القاضي فإن حكمه خاص بمن تعلق به ذلك القضاء hukuncin alkali ya keɓanci wadda hukuncin ya shafe shi wa fi sunan abi dawud wa ghairihi cikin sunan abi dawud ya zo min hadith muslim bin yasar qala sami'tu abahu hurairah radiyallahu anhu yaqulu qala rasul sallama من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi abin da ban ce ba to ya tanadi gida a wutar jahannama irin waɗannan mahadir wa tarhibat su ne tarbiyyar da ‘yan bidiya ba su samu ba’ abun tsoro ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala alayya ma lam aqul wanda yace na ce kuma ban ce ba dan me zaka garajen cewa annabi ya ce ba daidai bane ba dan me zaka garajen cewa annabi ya ce yana da hatsari sosai kuma ko ta wace fuska ce tsoratarwa ne ko kwaɗaitarwa ne ko ko menene cewa annabi ya ce ɗin don wasu malaman suna ganin cewa an babi ne na tsoratarwa da kwaɗaitarwa babu ai yi wa annabi ƙarya yi wa annabi ƙarya ne akan ko menene ma ba da zancen targib da tarhib ko wani zancen ka ce annabi ya ce kuma bai ce ba na da hatsari amma kwashe kwashe da ƙarerai waɗansu ma mawdu'at ƙarerayi ne hadisai za ka ji ana faɗansu na ƙarya zunzurutu ba ma zancen hadisi za'ifi mawdu'i ga suna yanzu a lokacin yayin social media ɗin nan ga suna aka dinga ji a bakin waɗanda suke da'awar malinta suna jingina annabi ƙarya to rashin tarayyufi rashin taka tsantsan jingina annabi komai to rashin sani fa ba zai zama uzuri ga mai ganganci ba. Cewa baka sani ba, to me yasa baka bincika ba? To in ka san girman abin ka san hatsarin ba za ma ka yi ba dama sai ka san matsayinsa. Wa man afta bi ghairi ilmi duk wanda ya ba da fatawa ba tare da ya sani ba كان إثمه على من أفتاه ومن أفتي ومن أفتي بغير علم دود أكباش فتوى ba tare da ilimi ba kana ismuhu alaman aftahu to zunubin da zai ɗauka akan wanda ya masa fata wannan yau mace fatawa ta bar sallah ke jininta jinin haila ne kuma ba na haila ba ne ta bar sallah kaga zunubinta na barin sallah ko ta sha azumi kuma jininta ba jinin haila ba ne shi ne bai tsaya iya bambance tsakanin haila da wadda ba haila ba bai san hukunce-hukuncen jinin haila ba kawai je sauke mata azumi da sallah sallah kan ta tafi ma kenan gaba da gara ma azumi za a rama shi da fatawarsa kana ismu alaman aftahu zunubinsa yana kan wanda ya bashi fatawa ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه duk wanda ya nuna wa ɗan uwansa wani al'amari ya alamu rushi da fi gairihi kuma ya san shirya a cikin waninsa faƙad kana hutu ya hayance shi kai ka san ga daidai amma ka gaya masa saboda wata manufa taka ka gaya masa wani abu daban kamar yadda wasu suke yi wai yadda baki ya karkata nan yawo ke zuba jimalan kabiru gombe ya ce ai ka masalin duniya ka masalin lakira ya Allah ya aika masa da duniya kamar da lafiya kamar yadda wani mai barkwanci ana ta masa jikan malam yake cewa malamai duk sun tare jikin masu kuɗi duk sun tare jikin mu komai ya faɗa abin da yake so shi za a faɗa na ka ya ƙare shigantakarsa sai a ce a alhaji duwan mutum ya gina masallaci Allah zai masa gida a aljanna sai mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi sai ce masa an gina masallaci za a gina ma gida a aljanna ya ishe wasu ma su ce in kai nafila raka'a biyu annabi ya ce kai da shi ka faɗa da ka faɗa a aljanna ya ce wato sai jina alisu biyo ku a baya kai raka'a biyu a gaya wa mutum abin da zai masa daɗi a addini kuma babu amana kai ka san shiriyar tana cikin wani abu daban amma in ka faɗa ba zai ji daɗi ba ba za ka iya ba shawara akan harkar nemansa ba tare da kwamatalar da ke ciki ba za ka iya ba shawara akan yadda yake sallah ba tare da rashin iyawa ko yadda yake sakaci yake wasa da ita tare da yadda yake da sakaci da addini ba za ka ba shawara akan iyalansa ko akan sadaka ko akan kaza ba yadda baki ya karkata nan yawu yake zuba annabi sallama ya ce to duk wanda ka ɗora shi akan wani al'amari ka san shiryar daban abin da ka ɗora shi a kai daban to ka hayyace shi wale hada sababu ta hayyaba salafu salihu man sabal ifta saboda wannan sababin ne fa as-salafu salihu malaman magabata na kwarai suka tsoraci man sabal ifta makami na fatawa suka tsoraci makami na fatawa wata dafa'uhu fi ma bainahu kuma suka yi ta hankaɗe shi a tsakankaninsu daga tsakaninsu kowa aka zo kansa sai ya ce a'a wane kowa aka zo kansa sai ya ce a'a wane magabata na kwarai haka ma ku ga akwai wani malami a ƙasar nan wanda saboda yadda ya yi wa shi malam abubakar mahmud gumi wata na taɓa jin wani kasar ɗinsa yana cewa waye ya ba wa gumi mufti muftin najeriya gumi ba mufti ba ne gumi ba malami ba ne malamin jahilai ne jahilin malamin ba wanda ya san malami sai malami yana kururuta kansa mana inda shi ɗin za a ba shi muftin da zai karɓa su suka san gumi ba malami ba ne su malaman ya zama wannan makamin yana wawarsa yana son sa yana da hatsari magabata na kwarai tun kuɗewa suke abawa na abawa ne kullum ya tamanna an yakfiyahu sahibuhu iyaha wa yahmilu anhu kowanne cikinsu yana fatar an yakfiyahu sahibuhu iyaha iyahu a ce a ce dan uwansa wato ya ya ya ya ya ya, ya hutasar da shi wannan matsayin ko wannan fatawar wa yahmilu anku ya dauke masa kowa yana son haka a ce dan uwansa ya hutasar da shi ce ba shi ne yi wannan fatawar ba wa idara annahu qad ta'ayyanat alayhi idan ya ga cewa fata wannan ta zama dole a kansa sai ya bayar, ba zala shahadahu fi ma'arifata hukumiha, sai fanan kuma ya baza ƙoƙarinsa fi ma'arifata hukumiha wajen neman sanin hukuncinta min alkitabi wa sunnati daga alkur'ani da sunna aw amalil khulafa'ir rashidin thumma afta ko cikin ayyukan khalifofi rashidai sannan ya ba da fatawa. Da farko dai zai ƙoƙarin tunkuɗewa, in ta tunkuɗu, to falillahi alhamdu abin da ya fi so kenan. In ta zama dole, to nan kuma sai kuma ya baza koma ta neman mafita min alkitabi wa sunnati wa amalar kulafa. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لقد رأيت ثلاثة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى البراء بن عازب صحابيني yace na gamu da mutum ya kai ɗari uku mahalarta badar kun ga dai su kan ai sun tsallake amma tare da haka ma minhum min ahadin ba wani a cikinsu illa wa huwa yuhibbu an yafiyahu sahibuhu fatwa face zaka ga yana son ɗan uwansa ya isar masa game da fatawa, ya hutasar da shi daga fatawa. Da ya ce na ga mutum ya kai ɗari uku daga cikin mutanen badar. Wato, ba yana nufin su ɗari ukun a waje ɗaya ya gansu ba ma'ana ya rayu da su wadda sun halarci badar, wadda a lissafinsa a kirdadansa za su iya kai mutum ɗari uku wanda ya san ya rayu da su kuma sun halarci badar amma ɗabi'arsu da halayensu wannan yana nuna maka cewa ɗabi'a da halayen mutanen wannan lokacin sahabbai ita ce wannan ɗabi'a ba mai kakkaba da karambanin ya ba da fatawa وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى تابعي عبد الرحمن ابن أبي ليلى عليه رحمة الله يتي أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال في هذا المسجد فما كان منكم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتية yace na riski ya kai mutum ɗari da ashirin cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama rawi yace ina gama cewa yace a wannan masallacin ba ma wani mun haɗa a makka wani mun haɗa kaza a wannan masallacin ba ma kana minhum muhaddithun cikin su ba wani wanda zai ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallama na maganarsa ko aikinsa illa wadda anna akahu kafakul hadith face sai ya so a ce dan uwansa ya ya ya isar masa faɗan wannan hadisi ya hutasar da shi wato zai so a ce ɗan uwansa ne ya faɗa wala muftin ko kuma mai ba da fatawa illa wadda anna akawu kafawul kuciya face sai ya so a ce wani ɗan uwansa ne ya hutasar da shi ba da fatawa shi yasa cikin sahabbai za ku ga suna da suna da ƙarancin hadisi wani ɗan shi'a ya taɓa cewa sharri ne irin na na ‘yan sunna suka tattauye hadisan Ali, hadisan Ahlul Baiti, ba su da hadisai da yawa, ba za ka ji hadisi daga Ali ba sai kaɗan, ba za ka ji hadisi daga Nana Fatima ba ko daga Hassan ko Husaini, saboda suka ce sharrin sunna. cikin martanin da aka yi musu shine abubakar fa ai shine dai kololuwa da sunna suka fi suka ɗaukaka sama da kowa cikin sahabbai in bayan manzo Allah sama babu Abubakar da haka da ya kamata ya bi Abu Hurairah hadisi da ya kamata ya bi Abdullahi dan Amr hadisi da ya kamata ya fi Jabir su Abdullahi dan Abbas yawan hadisi inda ƙauna take sa a ce ya ce haka wanda ya faɗa wanda ya ba da hadisi an rawaito wanda bai bayar ba ba a rawaito ba ko malaman hadisi malaman ilimin hadisi sun ku faɗi dalilan da ya sa irin waɗannan suka zama qalilul hadis suka zama masu ƙarancin hadisi faɗi dalilai daga ciki akwai wannan akwai wannan abin da muke karantawa yanzu akwai tawalu da ƙoƙarin kaucewa kamar wa ɗan uwanka in dai ɗan uwanka shi ya iya daurewa ya yi to shi ya hutasar da kai to haka sha'anin ilimi yake wani ata ibn sa'id kala adraktu aqwaman in kana ahaduhum ليسأل عن عن الشيء فيتكلم ويتكلم وإنه ليرعد عطاء ابن السائب الثقفي شما تابعين رحمه الله يتي أدركت أقواما نالس كيوس متاني yana nufin cikin sahabbai in kana ahaduhum la yus'alu an shay'i wani a cikin su akan tambaye shi wani abu fa ya takallamu sai ya yi magana wajen amsawa wa innahu la yar'adu amma jikinsa yana rawa saboda yadda yake ba yana shakkar abin da zai faɗa ba a yana duba wato wakilcin da yake yanzu wannan abin in ya faɗa aka yi aiki da shi fa shine mas'uli a gaban Allah kan wannan abu domin shine jakada yanzu tsakanin Allah da bayinsa da haka tamkar yana cewa wannan abin haka Allah yake son sa wannan abin Allah baya son sa in ka ce a bauta wa Allah da kaza to kana cewa Allah yana son sa in ka ce a'a bai yi ba ba a yi kana cewa Allah baya son sa bai yarda ba wa anil ash'af ibn abdullahi al-haddani عن محمد بن سيرين دكان تابعين الأشهد بن عبد الله الحداني كن كان تابعي محمد بن سيرين كن من تابعي كان إذا سئل عن شيء من الفقه محمد بن سيرين يا كسن شيء إذا أكا تنبيشي وني أبو نفقه الحلال والحرام وده يدنجن حلال ده حرام تغير لونه محمد ابن سيرين فا sai launin sai canza wata baddala gaba ɗaya sai ya jirkici hatta ka annahu laysa billadhi kana har sai ya zama kamar ba shi ba kamar ba shi ne da ba ne laysa billadhi hatta ka annahu laysa billadhi kana har sai ya zama kamar ba shi bane da da ake zaune da shi kafin a masa wannan wannan tambaya amma kaga yanzu yadda muka zama ko in ba sa sunanka a cikin yan fure hudu ba ba in ba za sunanka a cikin masu gabatar da wa'azi yau ba ko in ba a baka darasi a masallaci ba Allahul musta'an la hawla wala quwwata illa billah ta haka muka zama in ba sa sunanka a cikin yan tafsiri ba wallahi wannan yana da abin tsoro yana da abin tsoro yana da abin tsoro sosai fa kuma da malamanmu da mu kanmu muna da matsaloli muna da matsaloli wai ba a sa sunanka a tafsiri suna yan tafsiri ba ko an fitar da hotunan malamai ba hotonka duk wannan abin kar ku manta da cewa ina gaya muku abin da ni shaida ne ni ɗin nan ban san iya adadin mutanen da suka min magana time table na Ramadan ya fito malam ba mu ga sunanka ba ba na masu tafsiri ba a sa sunanka ba sunana me ta bi me a ciki malam wata kalanda ta hoto ta malamai fa amma mun ga hoton wani ma amma kai ba hoton ka inna lillahi irin masifa ce wannan to sai ayi yaya to ban fahimci ilimi ba a wajen magabata Allah ya sauwaƙe Imam Malik ibn Anas ma'a taqaddumihi fil ilmi wal imama fi din tare da cewa magabaci ne a ilimi wal imama fi din kuma a addini ma shi jagora ne yus'alu an 50 mas'alatan ana tambayar shi game da mas'ala 50 wala yujibu fi wahidatin minha ɗaya a cikin hamsin ba iya amsawa. Wa kana ya ƙulu, sai ma yake cewa man ajaba fi mas'alati duk wanda ya amsa mas'ala guda ɗaya, to yan bagi ƙablal jawabi, ya kamata kafin ya amsa, an yi uriba nafsahu alal jannati wan nar ya bijiro da kansa a wuta da aljanna. wa kaifa khalasuhu da kuma yadda zai kukuta thumma yujibu sannan ya amsa ji imam malik ya bujiro wa kansa wa wuta da aljanna ya sama wa kansa mafita shin wannan abin da zai faɗa zai iya kai shi aljanna ya raba shi da wuta ko kuma wannan abin da zai faɗa zai iya kai shi wuta ya auna thumma yujibu sannan ya amsa sannan sai ya amsa وسئل عن مسألة فقال لا أدري an tambayi Imam Malik game da wata mas'ala sai ce ban sani ba faqila sai aka ce hiya mas'alatun khafifatun sahala akramaka Allah wannan mas'alar kan ai mai sauki ce karama ce ma fa ghadiba sai ya bata rai wa qala ya laysa fil ilmi shay'un khafifun ya ilmi ba wani abu mai sauki mun san mutane sun masu fatawa suna da haka an kira ka waya a karamakan lawo Allah wata ‘yar tambaya ce suna suna yawan faɗin haka kuma lokacin na kan kasa haƙuri in mutum ya ce wata ‘yar tambaya ce zan ce a to ai ka huta zadda ne ba sai ka amsa a kanka ba ce a ai haƙuri a karamakan lawo ai ina dai nufin cewa ba wata mai girma in ce ‘yar kenan ai ba mai girma ba ce ‘yar kenan ko lokacin sai mun ɗan yi daru akan wannan ɗin tukunna mun warware sannan a shiga maganar me yasa ya kira ɗin to suna da wannan mutane su so wata ‘yar tambaya ce, ko kuma in mutum ya ce maka, karamakallahu ina da tambaya ne, in ka ce masa Allah ya sa na sani, sai ce, aha, kama sani ai. Sai ce, kama sani ai. Wato sai suna ganin kamar abin, wato arhassa a wajenka, kai kam, arhassa a wajenka ya wuce ma ka ce wai Allah ya sa ka sani. gaskiya akwai matsaloli saboda in ka gyara wani kusan za ka yi ta gyaran sai ka ga mu'adawan mutane haka ne daga mai ce maka ‘yar tambaya sai mai ce ma aika sani ba wanda zai nuna maka cewa da yawa daga cikin mutanenmu suna da ƙarancin sanin girman ilimi da haɗarin da ke cikin wato fatawa وعن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة يقول لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الوزر أبو يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان أبو يوسف الحنفي رحمه الله يتي سمعت أبا حنيفة نادم لمينا مال أبو حنيفة يقول لنا تيوا لولا الفرق من الله in ban da tsoron tsoron tsoron Allah ba alfaraku ay alfaza'u alfaza'u shadid shine alfaraku laula alfaraku min Allah in ban da tsananin tsoron Allah ba an yadhi alilmu kar ilimi ya lalace ya bata ma aftaitu ahadan inji Abu Hanifa yace da bazan yi wa kowa fatawa ba yakunu lahul mahna fatawata ta zame masa nutsuwa wa alayyal wizru ni kuma laifi yana kaina shi ya samu uzuri Eh, ka ba shi fatawa ya nutsu ya samu uzuri zai je aiwatar da abin da kace sannan kai kuma zunubi yana kanka idan ma idan idan an samu kuskure kuma hatsarin da ke ciki shine ko ya zo da daidai in dai baka sani baka faɗa laifi ne Hmm. ba a cewa ya yi rabo an dace a ko da a ce daidai ɗin ne in dai in dai in dai kuskure ka faɗa a ko da daidai ne in dai baka sani baka faɗa ya zama laifi a eh abu hanifa a abu hanifa kusuran bugu abu hanifa wa min amanatihim anna ahadahum idza su'ila an shay'in wa ghayruhu a'lamu bihi minhu ahala sa'ila alayhi wa min amanatihim yana daga cikin amanar magabata anna ahadahum idza su'ila an shay'in wani cikin su idan aka tambaye shi game da wani abu wa ghayruhu a'lamu bihi minhu kuma waninsa ya fi shi sanin wannan abu a halar sa'ila alaihi, to sai ya mayar da mai tambayar kansa. Sai ya mayar da mai tambayar kansa. Wannan problem? Na'am? Daga cikin amanarsu idan an tambayi waninsu game da wani abu, kuma wani ya fi shi sani, a halar sa'ila alaihi sai ya mayar mai tambayar kansa ya ce koma wajen wani e tambayi wani cikin sahabbai idan aka tambayi anas ɗan malik in aka yi wa anas ɗan malik tambaya sai ya ce a a awa kukuwa ƙofar da ka danna kamar ɗaki ɗin wannan ka aiwayo ne kawai ba sabo ba yawwa an gane ko Anas dan Malik fa ku duba Anas da rayuwarsa da manzo Allah sallama amma aka tambaye shi mas'ala kuma Hassan yana nan Hassan din nan yaro ne Ibn Ali bin Abi Talib amma saboda ya san Hassan din ya fi shi ilimi sai ce salu maulana al-Hasan salu maulana al-Hasan fa innahu ghaba wa hadarna wa hafiza wa nusina ku tambayi maulanmu Hassan dan gidan Ali didda dai wata ran muna nan shi baya nan amma shi ya haddace ni ko mun manta to da kwanyar tsofi أخرج الإمام أحمد واللفظ له هو مسلم والنسائي وابن ماجه عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة عن المسح فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يفتد حديثي لفظ ما نافني مسلم ما يفتد نسائي لابن ماجه أما أن لفظ أحمد لي daga Shuraih ibn Hani shi mulazimin Aliyu ne Shuraih ibn Hani an san shi da sayyidina Ali sosai kala yace sa'altu Aisha anil masih na tambayi na Aisha game da shafa akan kufi faƙalat sai ta ce sal aliya ka tambayi aliyu fa innahu a'lamu bi hadha minni domin ya fi ni sanin shafa akan kofi da hukunce hukuncensa kana yusafir ma shi yana yin tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ba ku tafiya ake da ni ba je ka tambaye shi wa akhraj al-imam muslim an abil minhal qala sa'altu al-barra ibn azib an as-sarfi فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم إمام مسلم يفتد حديثي دقاء أبل من هال أبل من هال شيني سيار ابن سلامة سيار ابن سلامة إيه يتي سألت البراء بن عازب تابعيني ناتن بي براء ابن عازب عن الصرف دنقلة تنجي hukuncin canji faƙalas ya ce sal zai da bin arkama fa innahu a'lam tambayi zai da bin arkam ya fi ni ilimi wa hakaza kanat halu salafi hadhihi al-umma min akabir ulama wa fadil sabiqin hakan nan halayen magabatan wannan al'umma ya zama kama daga manya-manyan malamai wa fadil sabiqin da magabata masu daraja la yamna'u ahadahum shuhratuhu fil imama wa ittila'uhu fil ilmi wal ma'rifa wa jalalatuhu inda 'ammati wal khassa an yudafi'a bil jawab malan yace la yamna'u ahadahum shuhratuhu fil imama shaharan mutum a amalinta ta addini wa ittila'uhu fil ilmi wal ma'rifa da kuma wato saninsa ittala shine wato yalwar sani a abu da wadatarsa ta sani wa jalatuhu inda al'amma da kuma girman matsayinsa a wajen farar hula a cikin gari wal khassa da kuma wajen ɗaiɗaiku wa haka za kanat halu salafi hadhihi al-umma min akabir al-ulama'i wa fadil as-sabiqin la yamna'u ahadahum shuhratuhu fil imama wato shaharar waninsu a malinta shi ake nufi da imama wa tila'uhu bil ilmi wal ma'rifa da kuma yalwar saninsa yalwar saninsa ga ilimi wa jalalatuhu inda al'ammatu wal khassa da kuma ɗaukakarsa a wajen gama garin mutane farar hula wal khassa da kuma mutane na musamman hatta malamai sun san shi malami ne to duk wannan baya hana an yi dafi abin jawab baya hana ya tunkuɗe amsa duk wani matsayin da mutum duk wannan darajar da mutum zai samu ba ta hana shi in an tambaye shi ya ture amsa aw yuhila ala man a'lamu bi mawdu'i su'ali minhu ko kuma ya juyar akan wanda ya fi shi sanin abin da ake tambaya a kansa, au ya ƙulu la'adari, ko kuma ya ce ban sani ba, au yi akirar jawaba ila hina ya diri, ko kuma ya jinkirta amsar zuwa lokacin da zai sani. Duk wannan ɗabi'a su ko ya ƙi amsawa ya ba da uzuri, ko ya juya zuwa ga wanda ya san ya fi shiga na abin ko kuma ya ce ban sani ba ko kuma ya ce a jira shi sai ya yi bincike wa kanan imam malik rahimahullah ya haƙi an alharaji الشديد الذي يصيبه حين يسأل عن الحلال والحرام Imam Malik yana hakaitowa yana ba da labarin irin yadda nauyin da yake ji mai tsanani wanda yake samunsa hina yus'alu anil halal wal haram lokacin da ake tambayarsa dangane da lokacin da za a tambaye shi game da halal da haram wa yahki an salafihi min al ulama sannan haka yake hakaito labarin magabatansa cikin malamai kaifa yajiduna waq'al fatwa fi anfusihim ko fi nufusihim kaifa yajiduna yanda suke jin kaifa yajiduna yadda suke jin waq'al fatwa karka ce waqa'a waq'al fatwa yadda suke jin faduwar fatawa fi nufusihim a cikin zukatansu wa kaifa yakhafunaha da kuma yadda suke jin tsoronta nan kaifa ba ta istifhami bace yawa da kuma yadda suke jin tsoronta ta khawfihim min al-maut kamar da suke tsoron mutuwa thumma yan'a halal muntasibina ila al-ilmi fi zamanihi sannan kuma sai yake jajanta halin masu danganta kansu zuwa ga ilimi a zamaninsa yan'a asalin anna'ayu shine shelanta mutuwa sanar da mutuwa shine anna'ayu amma a irin wannan uslubi a irin wannan siyaki yan'a wato na fassara da jajanta musu wato tamkar waɗanda suke jingina wa kansu zuwa ga ilimi amma ba sa taka tsantsan suna garaje a cikin ilimi wato tamkar tamkar ai musu kururuwar rashi ta haka sai yake jajanta waɗanda suke jingina kansu zuwa ga ilimi a zamaninsa wa shahwatihim fil fatwa wa shahwatahum fil fatwa yake jajanta irin yadda suke irin yadda da sha'awarsu wajen yin fatawa wa iktharahum minha da kuma yadda suke yawaita yin fatawa garajen yawaita yin fatawa Allah ya wa qala rahimahullah Imam Malik sai yace ma shay'in ashadda alayya min an us'ala an mas'alatin min al-halal wa haram ma shay'in ai ma min shay'in babu wani abu ashadda alayya da yafi min tsanani min an us'ala an mas'alatin kamar ya a tambaye ni game da wata mas'ala min al-halal wal haram ta halal da haram ka anna hadha huwa alqat'u fi hukmillahi kai ka ce wannan wato yankewa ne a hukuncin Allah walaqad adraktu ahla ilmi wal fiqh bi baladina na riski masu ilimi da sanin fiqh a garinmu wa inna ahadahum idza su'ila an mas'alati wani a cikin su idan aka tambaye shi game da wata mas'ala ka annal mauta ashrafa alaihi kamar mutuwa ta ta san masa ورأيت أهل زماننا هذا kuma na ga ‘yan zamaninmu a yanzu, in ji Imam Malik fa, ya rasu ɗari da saba'in da tara, in ƙarni na biyu, na ga ‘yan zamaninmu nan, ya shahunar kalama fihi wal kutiya, suna da sha'awar yin magana kan ilimi da fatawa, walau waƙafu, walau wuƙifu alama ya siruna ilaihi gadan لقللوا من هذا ولو وقفوا على ما يسرون إليه غدا da a ce za su tsinkayi nan alwukufu alal shay shine ganinsa ko saninsa eh ay walau alim law waqafu ala ma yasiruna ilayhi da a ce za su riski makomarsu da za su koma zuwa gare shi gadan gobe kiyama laqallalu min hadha da sun takaita wannan karambanin ma duk ku duba yadda mutanenmu muke da tafarro son malinta eh son malinta son a sa sunanka son a baka limanci son a baka darasi a masallaci kaza an gina masallaci a anguwarku kane mai bin kafa kwamitin masallaci lallai za ka yi fa darasi fa za fa kai darasi a masallacin nan Allah kyauta wa kanu la yasta'jiluna fi akhdhi ilmi sun kasance magabata ba sa gaggawa a daukan ilimi ba sa gaggawa a daukan ilimi wa ta'ammulihi wa nazari fihi wa tafahumihi ba sa gaggawa wajen ɗaukan ilimi ko ko ko nazartarsa a ta'amul wa nazar shine duka nazartarsa wa tafahumihi da ƙoƙarin fahimtarsa duk ba sa gaggawa a nazarin ilimi da ƙoƙarin fahimtarsa ba sa masa gaggawa bal yarawna anna al-ilma madarija wa ma'arija تستدعي من الإنسان التوقف على كل مدرجة ليفهمها حق الفهم ثم ينتقل إلى مدرجة أخرى وإلا فلن يستوعب العلم كما ينبغي وبهذا كان الزهري ينصح تلميذه بل يرون أن العلم مدرجة مدارج ومعارج سو مغباتا سنا جنين إلمي متاكلين مدارج كمر متاكلين هوابينا ma'arif abin hawa sama kamar kuranga haka suke kallon ilimi mataki-mataki ne ba zai yiwu yanzu idan an yi step na hawa sama kamar step goma kafin ka isa sama a a ce daga ka taka na farkon nan sai ka yi tsalle ka tafi na ƙarshe ba hatta daga na farko ka ce za ka taka na biyu ko na uku haɗama ce kuma sai ka wahala amma alamar cewa a natsa kake kuma kana bi a hankali kuma za ka ƙare ƙalau shi ne in kai step na farko sai ka taka na biyu sai ka taka na uku madarija wa ma'arija tastad'i min al-insani tawaqqu matakan ilimi suna kiraya wato suna da bukatuwar mutum ya zama mai tsayawa ala kulli madaraja akan kowace matakala li yafhamaha dan ya fahimce ta hakkal faham yadda ya kamata a fahimce ta thumma yantaqilu ila madratin madrajatin ukhra sannan sai kuma ya tsallaka zuwa matakala ta gaba wa illa in ku ba haka yayi ba falan yastau'iba al-ilma kama yanbaghi ba zai tattari ilimi yadda ya kamata ba wa bi hadha kana zuhuri yansahu tilmizahu da wannan ne al-imamu zuhri ibn shahab yake wa wato almajirinsa yake wa almajirinsa nasiha yaqulu yunus ibn yazid al-aidi yunus al-aidi shine almajirin nasa yake cewa qala ibn shahab ibn shahabi zuhuri malamina ya ce da ni ya yunusu ya yunusa la tukabidil ilma ka ga yunusa kai a hankali karka wato karka jajircewa ilimi alkabad shine wato tsanani a shitta tsanani shine alkabad nan la tukabidil ilma wato karka tsananta wa ilimi karka tsananta wa ilimi fa innal ilma audiya domin shi ilimi ko guna ne fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu kowane kogi ka dauka na ilimi zai yanke maka kafin ka je karshen sa ilimi kogi ne wato ba ba ba babu ilimi koguna ne kowane kogi ka shiga na ilimi kuma sai ka bar saura babu kogin da za ka yi ƙarshensa zai yanke kafin ka je ƙarshensa sai ka gaji walakin khudhu ma'al ayyami wal layali sai dai ka riki ilimi ma'al ayyami wal layali ka riki ilimi tare da yini da dare wato yau da gobe eh ka ɗauki ilimi yau da gobe a hankali wala ta akudil ilma jumlatan kar ka ɗauki ilimi a dunkule fa inna man rama akhdahu jumlatan domin dukkan wadda ya nufi ɗaukansa a dunkule rama ai sa'a duk wadda ya nufi ɗaukan ilimi a dunkule zahaba anhu jumlatan shi ma ilimin zai tafi ya bar shi gaba ɗaya walakin na shay'a ba'da shay'i sai dai kai wani abu bayan wani abu jifa-jifa da kaɗan-kaɗan ma'al layali wal ayyam yau da gobe sai Allah bitikrar ya alamul himar yau da gobe sai Allah haka ake neman ilimi malami na mala abubakar muhtar hafizahullahu ta'ala muna karatu wata wani sai ke ba mu labarin wani malamin su sun yi wani malami da ke malam ya karatun zaure sosai sun yi wani malami ya ce malamin ba ruwansa ina zaunan an zo kowa zai buɗe littafinsa ya karatu wani in ya buɗe littafi kun san irin karatun zaure na da wadda aka yi in ka zo ka buɗe littafi za ka yi ta karanta malamin yana maka sharhi malaman bayin Allah mutanen kirki na yi irinsu aboci malam Umaru Bakaro yana nan a har yanzu malam ina je littafi na wajensa na yi Ashimawi na yi ahalar tun a giyaɗe a wajen Malam Ibrahim na jami'a. To, amma a Shimawi, Iziya, Risala da littafin Zuhudu na yi su wajen Malam Umaru. in ka je ka buɗe littafi a gaban malam umaru kana karantawa kusan irin zaman mu ba irin namun nan ake yi ba eh zama ne irin wanda ake a fada a fada haka sai ai haka sai ka buɗe littafi eh kana jan baki yana fassara maka su kuma yan baiwa da yake sun narke a cikin hidimar kowane baki za a karanta ya san shi ba bukatar sai ya duba littafin kana karantawa yana fassarawa da wuya malam ya ce maka ya isa haka mutanen kirki masu kawaici ana girmama su suna kunya masu kawaici bayan Allah da wuya malam ya ce maka ya isa haka sai ta karanta aka ta karanta aka ta karanta can kuma sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah sai ka koma gefe wani kuma sai ya sake buɗe littafin ka sai ya saka ka koma gefe kai kuma sai kai ka karanta ta bi duk ka karanta in za ka iya kiyaye duk fasarar da malam ya maka alhamdulillah in ba za ka iya kiyaye wato alamar ka haɗi ba da yawa ce ku ce sa kafin ka tashi kuma sai sai ka sake dawowa ka roƙi alfarma malam wuri kaza malam wuri kaza sai ya sake maimaita maka in ka koma gida sai ka sake buɗe littafin kuma sai ka sake maimaita da haka da haka kafin gobe ka koma wajensa sai ya zama duk abin da malam ya ce maka a wajen nan haka ne ke sa har yanzu littafan nan idan ina karanta ta har yanzu fassarar malaman nan tana zuwa mu kawai zamani yake sa wani abun ba haka zaka faɗe shi ba saboda ka waye da shi ka san shi su har da cewa su kai daga malaman su so sai ka kauce wa wannan fassarar amma haka sai malamin malamin yana ba mu labari yace malamin idan aka buɗe littafi aka karanta kai karatu ka ja baki ka ja baki ya fassara ka ja baki ya fassara malam ya gyaran murya baka bari ba bayin Allah baka bari ba ka kai yadda kake so malam ba zai hana ka in ka gama ka ce alhamdulillah sai ce alhamdulillah da haka muka tara eh alhamdulillah da haka muka tara idan wani in aka yi sa'a makocinka da ya zo shi kuma ya ja layi biyu ya gama ya ce alhamdulillah alhamdulillah da haka muka gane da haka muka gane sago ya isa ba sa faɗa ba sa faɗa za su tuna maka halayen annabi da sahabbai suke faɗa ba sa faɗa Allah bayin Allah Allah ka yafe musu وكذلك النظر في مسائل العلم وأبوابه هكذا wato a bincike cikin matsaloli na ilimi da babubbuka kanu la yasta'jiluna fiha sun kasance ba sa gaggawa a ciki bal yasharu alwahidu laylatahu fi bahthi mas'alatin wahida daya cikin maluma yana hirar daransa gaba daya yasharu shine yana hira yana hirar daransa gaba daya fi bahthi mas'alatin wahida a binciken mas'ala daya kuma yanzu muna kai karfe biyu akan Facebook wa yuqallibul fikra fiha yana jujjuya tunani a cikin mas'ala yubdi wa yu'id ya koma ya dawo ya koma ya dawo shine yubdi wa yu'id ya fara ya dawo ya faro ya dawo likai yahtadi ila sawabil qawli fiha duk don ya kai ga zuwa ga zance na daidai a cikin wannan mas'ala qala abdurrahman ibn mahdi tabi'i abdurrahman ibn mahdi yana cewa sami'tu malikan yaqulu naji imam malik yana cewa rubbama waradat alayya mas'alatun fa ashara fiha ammatu layli Abdurrahman ibn Mahdi ba ta tabi bane ba Abdurrahman ibn Abi Layla shine tabi sami'tu malikan yaqulu naji imam malik yana cewa rubbama waradat alayya mas'alatun sau da yawa mas'ala takan biyo mun فأسهر فيها عامة فأسهر فيها عامة ليلي ko ammata laili ammata laili sai na karar da sai na hirar da gaba ɗayan dare na akanta matsala ɗaya wa yatlubu ahaduhum min as-sa'ili muhlatan min al-waqti wani cikin magabata yakan nemi muhlatan min al-waqti dan wani lokaci muhula tazara, tazarar lokaci a wajen mai tambayarsa, lin nazari fi su'alihi don nazari cikin tambayarsa, hatta ya tsuma inna ila jawabihi har ya nutsu zuwa ga amsar da zai bashi khaufan an yujibahu bi khilafil haqqi saboda tsoron kada ya bashi amsa sabanin gaskiya thumma yakun lisa'il ma'ahu mawqifun amama Allah ta'ala sannan ya zama ga mai tambaya yana da wata tsayuwa da shi a gaban Allah ranar alkiyamar kiyamati qala ibn abdul hakam kana malikun idza su'ila anil mas'ala ibn abdul hakam cikin ɗaliban maliku yace imam malik ya kasance idan an tambaye shi game da wata matsala qala lis-sa'ili sai ce da mai tambayar sa in sarif hanta hatta anzura fiha je ka sai na duba fa yan sarifu ya taraddadu fiha imam malik sai ya tafi yana ta kokonto a cikin mas'alar yana neman mafita fa qulna lahu fi zalika sai muka yi masa magana akan haka yasa imam ta malantarka da komai a tambayar ka ce a je a dawo kai ta shakka kai ta nazari fa baka sai ya fashe da kuka wa kala yace inni akhafu an yakuna li min as-sa'il yawmun wa ayu yawm ni ina jin tsoron ya zama mai tambaya ta ina jin tsoron ya zama yana da wata rana a wajena kuma kowace irin rana ce ba na bukata wa kala abu tahir as-silfi abu tahir as-silfi yace sa'altu abul ghanaim an-nirsi anil khatib abul ghanaim an-nirsi talibi ne na al-khatib al-baghdadi hafiz al-mashriq kenan muna da huffaz guda biyu gabar da yamma ko hafiz al-mashriq al-khatib al-baghdadi abu bakar kenan hafiz al-maghrib ibn abd bar al-maliki faqala sai yace jabalun la yus'alu an mithlihi abul ghana'im nirsi sai da aka tambaye shi game da malamin sa al-khatib al-baghdadi fa qala sai yace jabalul la yus'alu an mislihi ai wannan dutse eh ai ba irin sa ai ba bukatar tambaya game da su eh ma ra'ayna mislahu mu dai bamu ga irin sa ba amalinta wa ma sa'altuhu an shay'in fa ajaba fil hali amma ban taɓa tambayansa wani abu ya amsa mun a wurin ba, illa yarji'u ila kitabihi har sai ya koma littafinsa ya je ya duba. Wa rubama makasa ahaduhum muddatan tsawilatan, sau da yawa wani cikinsu yakan zauna tsawon lokaci min al'umuri na rayuwa yanzu fi mas'alatin yana bincike akan mas'ala liyaqifa ala wajhi sawabi minha don ya dace akan fiskar daidai wa ma'a zalika qad la yuhsamu lahu fiha bi shay tare da haka ba lalle ne ya yanke hukunci na wani abu akan matsalar ba tsawon lokaci yana bincike akan matsala tare da haka la yuhsamu ay la yaqta'u minha bi shay karshe ba zai samu mafita ba yaqulu ibn al-qasim سمعت مالكا ابن القاسم المالكي babban almajirin maliki malik yana cewa inni la ufakkiru fi mas'alatin nakan yi tunani game da wata mas'ala منذ بضع عشرة sana wato tun ya kai shekara goma sha uku ina tunani kan wata mas'ala famat famattafaqani fiha ra'ayun illa al'an ban samu daidaiton ra'ayi da nutsuwa akan ta ba sai yanzu tun shekara sha uku nake nazari akan ta ji ibn qasim sune idan ka duba littattafan malikiya musamman mutawwalat kamar yanzu wannan eh abinan muwahibul jalil ai can a sama muwahibul jalil ko ga nan ma manahilul zulala na mutumin kwanan nan ma na abinan na na sharhi risala ko ko ko almudawwana ko waye za ga ibnu qasim ibnu qasim kawai ka ga mas'ala guda ɗaya ana ya galgala ta ibnu qasim ya ce kaza abinan ashhabu ya ce kaza a'a abdul hakam ya ce kaza wane ne ya ce kaza sai ka ɗauka cewa kawai rikicin kawai masu rikici ne kawai ba sa son zaman lafiya sai ga abin kawai sahal abu ne mai sauki duka watsa suka ce duk wani abin da suka faɗa ba shine ingantacce ba asalin ingantacce shine abin da malam bibbaz ya ce kaza sai ka ɗauki abin sahal ka ɗauke shi da sauki ba haka bane duk kadin mun kasu yana cewa shekararsa goma sha uku yana neman fita akan wata mas'ala sai yanzu da yake ba da labari ya samu nutsuwa nutsuwar ra'ayi akan وقال محمد بن عبيد اليمامي سمعت أحمد بن حنبل يقول ربما مكثت في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد منها شيئا إمام أحمد بن حنبل yace tayuna zauna akan mas'ala salasa sinin shekara uku ina jujjuya ta qabla an ataqida fiha shay'an minha shay'an kafin na samu wato kuduri akan ta وقال أيضا إمام أحمد كمدو يتي كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته شكرا تترى على التافن هايلا كافن فهمت هايلا hukunce hukuncin haila amma yanzu a islamiyyar ku ta mata sai ne hukuncin haila kawai ki kara kwana uku ويذكر أبو العباس القرافي أحمد ابن إدريس القرافي المالكي عليه رحمة الله في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق الفروق نقرافي الاتفنسا yake cewa annahu ibtada'a masail kitabihi bi dhikri bi dhikri al-farqa بذكر الفرق بين الشهادة والرواية يا يا فار مسألة للتافنسا بذكر الفرق بين بين الشهادة والرواية da ambatan bambanci tsakanin shahada da riwaya ilimin hadisi bambanci tsakanin shahada da riwaya cikin furuq li'annahu aqama yatlubuhu 8 sinina falam yadfar bihi saboda ya yi shekara takwas, ya yi shekara takwas a fafutukar ya gane bambanci tsakanin shahada da riwaya, falam ya zufar bihi, amma bai dace ba. Wa ya tsalul fudala an alfarki bai na huma, wata haƙiƙi mahiyyati kulli wahidin min huma, kuma yana tambayar malamai ƙwararru dangane da bambancin da ke tsakaninsu. wata haƙiƙi mahiyyati kulli wahidin minhuma da kuma tantance haƙiƙanin kowanne ɗaya me ake nufi da shahada me ake nufi da riwaya walam yahsul ala jawabin muqni amma bai samu amsa mai gamsarwa ba dan haka bayan ya gane da ya zo littafinsa furuq sai ya fara da wannan mas'ala saboda ita ta fara bashi kashi ita ta fi bashi kashi abin da za mu ɗauka a nan a wannan darasi na ƙarshe shi ne bi a sannu wajen neman ilimi da yau muna gaggawa sai mutum ya ce maka ya kasa haddacewa ko mutum ya ce maka ya kasa ganewa ko mutum ya ce maka ya kasa riƙewa su ma magabatan ba rana ɗaya suka riƙe ba ba rana ɗaya suka gane ba karatu bitikrar ake karatu bitikrar matsala guda ɗaya ba lalle ta zauna maka a ƙirjinka ta zo maka cikin sauƙi ba sai ka yi ta ka maimaita ta ka nanata ta amma kana so ne ka karanta abu kawai shi kenan ka gama da shi in ka karanta wani ma ka gama da shi in ka karanta wani ma ka gama da shi to warwarewa su kai ba su zauna da haka ba da maimaitawa ne da haka ne karatu yake zama mai hadda sai da maimaitawa mai ganewa sai da nati mai riƙewa sai da maimaitawa da haka ne ilimi yake zama har sai ka saba da matsala ta zame maka kamar fatiha to shine za ka samu ilimi kar kai gaggawar ka gama yanzu ka shiga kaza duk wanda yawa nan gaggawar ba zai samu ba to da abin da ya gama da shi din to a nemi wanda ya gama da wani tsakanin kai da matsalar ka ce ka gama da ita to in Allah ya yarda nan da sati ɗaya a ga kai da ita wa ya gama da wani Allahu alam wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم